من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين a cikin jerin a kisoshi da ake kisanta mana a cikin wannan sura ta suratul araf annabawa kowane annabi gashi irin yadda yake zo ma al'umma shi da ayoyi da mu'jizoji ga yadda take karewa to yanzu mun zo kisa ta annabi Musa da shi ma da shi da mutanen shi Allah tabaraka wataala ya ce summa ba'athna min ba'di Musa sannan muka aiko annabi Musa alayhi salam bayan su da ayatina da ayoyin mu ba da tilkar rusuli bayan wa'ancan wadancan wato manzannin da aka kisanta Allah ti kasasna alayka wanda muka kisanta maka wato Nuhu wa Hud wa Salih wa Lut wa Shu'aib sune annabi Nuhu da annabi Hud da annabi Salih da annabi Lut da annabi Shu'aib arsalallahu Musa alaihi alaihi salatu wa salam ila fir'auna bi ayatina atis arsalna kenan ko ko arsalallahu Allah tabaraka taala ya aika ya aiko annabi Musa ko ya aika annabi Musa alaihi salatu wa salam zuwa fir'aunu da ayoyin mu insha Allah wanda suke guda tara arsalallahu Musa wa atahu tis'a ayatin Allah ya aika annabi Musa ya bashi ayoyi mu'jizoji guda tara wa hiya suni al'asa akwai sanda wal yadu akwai wal yadul bayda hannu wanda yake yake haske sosai fari wasinuna da shekaru al-mujdiba shekaru na fari wa tufan da kuma ruwa wanda ke ambaliya na ruwa wal jaradu da fara wal kumalu da keya ko kwace kwalkwata wadda fadi'a da faɗi waddama da jini waddamsa da shahewa kulluha mastoratun fi hadhihi sura dukansu an zayyano su an zo da su a cikin wannan suran illa qams sai dai shahewan wannan wanda fi suratu yunus wanda yake a cikin suratu yunus wanda cikin shi yake cewa wa kada Musa rabbana innaka atita fir'auna wal awzina tan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyadillu an sabilik rabbana tamis ala amwalihim wa shudud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab alim to wanda yazo cikin suratul yunus kenan wannan da yake ta rabbana tamis ala amwalihim wa shudud ala qulubihim to wannan shi kadai ne yazo a cikin wannan suran ba hazihi ayatu musa atis wannan sune ayoyi mu'jizoji na annabi musa guda tara al'asasa tuzkaru al'ana ita abin da shayi asasan da za a ambace ta za a bayanin ta yanzu wal yadu amma hannu ta tuzkaru al'ana ita ma zancen hannun nan za a ambace shi yanzu wasu nuna na mujdiba satati fi rubu sani su ko shekaru waɗanda suke na fari za a yi bayanin su a cikin rubu'i na biyu wal jaratu wal qummal wa tafaji wa dam haka da abin shayi wara da da kwalkwatan nan da kwadi da jini wa tams duka wa'annan da shahewa sa ta ci shi suratul yunus za su zo a cikin suratul yunus wato wannan su din a kwara da kwalkwata da kwadi da jini duka suna suna cikin rubu'i na biyu abin da zai zo a cikin suratul Yunus ɗaya ne shine shin sai shahewa wannan hazi aya hazi ayatu Musa alayhi salatu wassalam wannan sune ayoyi na annabi Musa tsira da mutum Allah sabbata gare shi bin Imran dan Imran arsalahu Allah ila fir'aun Allah ya aika shi zuwa fir'aun al-walid ibn mus'ab bin rayyan shine wa sunan shi kenan shi fir'auna sunan shi walid dan mus'ab dan rayyan malaka misra aksara min 400 sana ya mallaki misra ya yi mulki misra fiye da shekara ɗari hudu wa fir'aunu lakabun likulli man malaka misra shi laƙabi ne a laƙabi ne ga dukkan wanda ya mallaki misira kowane sarki na da shi ake mai wannan laƙabin ba wai sunan shi ainihin shi fir'aunan ba ba su ainihin sunan shi bane ba fir'aunan zuwa sunan sarauta ne kama anna kisra laqabun li kulli man malaka faris kama yadda kisra laqabi ne ga dukkan wanda ya mallaki farisa wa kama anna qaisara laqabun liman malaka ar-rum shi ma kama yadda qaisar da kayan ce qaisar to laqabi ne ga dukkan wanda ya mallaki kasar rum wa khaqan shi ko khaqan liman malaka siyan shi ma laqabi ne ga duk wanda ya mallaki china wa tubba'un shi ko tubba'u liman malakal yaman sarki lakabi ne na duk wani sarki wanda ya mallaki ƙasar yaman hazi alqabul lil muluk wannan lakaba ne kawai na sarakuna fir'aunu haza fir'aunu musa wannan fir'aunun an yi da yawa kamun zuwa annabi musa alaihi salam da bayan shi to wannan wanda ake zance shine wanda aka yi na zamanin annabi musa al-walid ibn mus'ab ibn rayyan shine sunan shi al-walid dan mus'ab ibn rayyan wakila mus'ab ibn rayyan wani kila aka ce a ba walid yake shine dai sunan shi mus'ab dan rayyan an ta aiko shi ila fir'auna suma ba asna kenan Allah tabaraka ta'ala ke ma aiko shi da ayoyi mun zuwa fir'auna wa mala'ihi da jama'ansa fa zalamu biha kafaru bi jami'il ayat sai suka yi zalunci wa ayoyin da aka tura musu me zalunci da suka yi sai suka kafirce musu bai ba suka kafirce da baki ɗaya ayoyin ba su imani da su ba wanzur ka yi duba kaifa kana aqibatul muslimin kaka karshe na masu barna na ya kasance a masu barna bil kufri da kafirci a mi kaka karshe su ya kasance min ilakihim daga halakar da su da aka yi fir'aun malaka misra 400 sana shi fir'aun ya mallaki misra shekara 400 wa kana ya'kulu kullu yawmin jamalan ya kasance kowace rana yana cin raƙumi shi kadai raƙumi guda ke ci wa yabqa 40 yawman la ya'ti baitul khala kuma sai yayi shi kwana arba'in bai je makewi ba bai je bai je wajen wajen bahaya ba wa mabtuliya wa mabtuliya bi alam ra'sin qat ba taba jarraba shi ba da daidai da ciwon kai so da dai ba taba ci kullun shi la ya shi ba fa'ara gairu balantana ma wani wani ciwon kai milan afradi ne daga cututtuka kawai bai san cututtuka ba fa tsaga samun haka kawai sai ya ɗagawa ya yi girman kai wadda an rububiyata ya yi da'awan ubangizantaka a tahu rasulun musa a tahu rasulullahi musa sai manzon allah annabi musa alaihi salam ya zo masa na'am وقال موسى يا فرعون
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل
وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق علي أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل da annabi Musa ya zo wajen Fir'auna sai ce wa Musa sai annabi Musa ya ce ya Fir'aunu ya kai Fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin ni manzo nike daga ubangijin talikai ilaika zuwa gare ka fa kazzaba sai kareta shi qala hu hadha kadhib yace wannan karya ce فقال موسى أنا حقيق عليه ألا أقول على الله إلا الحق ni jadirun tabbace yake haƙiƙa ne alayya akan akan kaina bi Allah a kula da cewa ni bazan wadi bazan wadi ba alallahi illa alhaq bazan wadi ma Allah ba sai abin da ke gaskiya ni ba taiwa in zo in kirkiri ƙarya in ce Allah ya aiko ni Allah bai aiko ni ba ni a matsayina na manzo ba annabi ba ta yawa ce in yi hido wani abin da ba ƙarya ba wani abin da yake ƙarya ba ta yi wani abin da ba gaskiya ba shine hakikuna ne Allah ya kula Allah illa al-haq ba ta yawa in hidi ma Allah wani abin ba gaskiya ba karji tukun bi bayyinatin hakika na zo muku bi ayatin da aya min rabbikum daga ubangijinku fa arsil ma'i bani isra'il yanzu abin da za a yi ka aika bani isra'il tare da ni ila sham zuwa sham ka nasta'badahum ya kasance ya bautar da su kawai ya bautar da su ya ya mera su bayi su bani isra'il da Musa fir'auna ila al-imani billahi wa takhalli an istiqaqi bani isra'il annabi Musa ya kirawo fir'auna da farko zuwa ga imani da Allah kuma ya bar bautar da banu isra'il kabilatuhu wanda su ne kabila ne na annabi Isa a na annabi Musa wa irsalaha ma'ahu kuma abin da ya nema ya aika su tare da shi ila mawtinin aba'ihim zuwa ƙasar iyayensu zuwa ƙasar iyayensu a ita ce asham shine shine ƙasar sham a kala in kun kala ito wannan da tashi
قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين
قال إن كنت جئت بآية فات بها إن كنت من الصادقين فألقي عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزعته في ذاهي بيضاء للناظرين قال sai fir'auna qala fir'aunu fir'aun yace in kunta jita bi ayatin in har ka zo da wata aya mu'jiza ala da awaka afsawai da awar da kake yi fati bi ayin kunta min sadiqin to ka zo da ita in ka kasance cikin masu gaskiya ati bil ayati ka zo da aya fa alaka musa fa alaka asahu fi zayat ubanu mubin sai ku annai musa ya je wasan da shi da ya jawa ta sai ga ta zama wani irin katon maciji mabayyani kana musa biye da yi asan ya kasance a nan musa a hannun shi akwai wata sanda a kaza hamin shu'aib wanda ya rike ta daga annabi shu'aib lokacin da ya je mai kiwon nan ko wayya asa adamu asalinta asa sanda ce ta annabi adam allati nazala biha min aljanna wadda ya sabko da ita daga cikin aljanna a tuluha 30 zira'an tsawanta zira'i talatin. talatin ne ala kadari kamati musa daidai gwargwadon tsawon annabi musa wa kana idza sara bil haywani ila al mar'a yanamu wa tafqal asarabiya ya kasance in ya tayi da dabbobi wajen kiwo kawai sai ya kwanta ya kwana ita sanda ita take zuwa ita take ci gaba da kiwo kawai sanda ita kadai take kiwo take kiwo wa idza atali firin in ko ya zo wajen wata rijiya yudkhilu ra'sal asa sai ya sa kan sandai fatakunu dalma sai ta zama ita ce guga wa hablan kuma ita ce igiya hatta ya saki gana mawa har sai ya sha yadda fasashen shi wa idza jaa al-layl in dare ya zo kuma takunu misbahan wannan sandar shi ta koma fitila fi baitihi a cikin ɗakin sa hatta ya saki har sai ya waye gari lamma sa'alahu Allah tabaaraka ta'ala wa ma tika bi yaminika ya Musa qala ya asaya lokacin da Allah tabaaraka ta'ala ya tambaye shi ce me yake a damanka me yake ga hannunka na dama ya kai Musa sai ya ce sanda ta ce abafal asa ila nafsihi sai jingina sandan nan zuwa kanshi fa umira bi ilqaiha fa alqaha sai aka umarce shi da ya jifa da ita sandan nan sai ya jefa ta fa za ya subhanu mubin tun nan wurin sai ta zama wani irin katon maciji wanda ke mabaini fa ala hada kullu ma kullu ma adafahu al-amru ila nafsihi falyatahaqqaq annahu subhanu wa yajibu ilqahu to akan wannan duka abin da mutum ya raba shi duka abin da bawa ya raba shi zuwa kan shi to ya san da ya tabbatar da cewa wannan wani maciji ne ya ga gayan jifa jifa da shi wannan ishara ce falamma alaka musa a asahu fa zai subhanahu min saboda duk komi komi kamar da shi gaskiya ba wanda ke mallaka wani abu sai Allah to abin da kai kai ma abin da Allah ya baka Allah ne ya baka asali mamallaki shi na hakika shine Allah amma kace naka ne to sai a barka da kayanka sai zai ma alkakai shine falama alaka Musa asahu fa idza hiya subhanun mubin yayin da annabi Musa ya jifa da sandan nan sai ga ta ta zama wani irin maciji mabayani irtafa wa wafata fahu ya daukaka yayi sama ya bude bakin shi ma baina nahiyihi samanuna zira'an abin da ke tsakanin haɓar shi guda biyu ta sama da ta ƙasa bakin shi in ya bude abin da ke tsakanin wannan haɓar ta sama da ta ƙasa tsawon zira'i 80 ne faftala jibalan min hazar janibi wa jibalan min hazar janibi gaban take da aka jiwa shi gaban Fir'auna malan ya bude bakin shi ya warke wasu duwatsunan nan ta dama na nan wannan wannan wannan dabara shi ma yawar tsuwa yawar tsuwa su duwatsuna ya ha- ya hade su ah ah ma bayan liye to wa hamala ala fir'auna bayan ya haɗe duwatsu malam sai ya ɗauka kuma ya nufi ya nufi fir'auna fazza haman nasu mutane sai aka yi turmutsi malam fa mata minhum khamsatun wa ishruna alfan sai da mutum dubu ishirin da biyar suka mutu fasara fir'auna ya ƙulu ya musa an shirka billahi unashiruka Allah unashiruka billahi allazi arsalaka amsikaha sai ga fir'auna na, na gamnewa yace ya kai Musa ina gama ka da Allah da ya aiko ka ka kame macijin nan wa ana uminu bika ni zan fara gaskiya da kai ka kama shi ni zan fara gaskiya da kai fatabi'a fatabi at fir'aun mutiji ya bi fir'auna wa farra fir'auna yasa kai ya tsere hatta da kala fi kasar ya sai da shiga wannan katon gidan nashi fa fataha su ubanu fahu faja'ala faja'ala kasar fir'auna bayna kufakai sai macijin nan ya daga bakin shi ya sanya gidan fir'auna tsakankanin a bakin shi haɓa shi ta sama da ta ƙasa fa na shada fir'auna musa fir'auna sai ya ci gaba da yi ma annabi musa gamniya an yi akuza ya rike mashi wannan macijin fa kaza hu sai ya kama shi fa kana asan fi yadi sai sai koma kawai sanda ce ga hannun shi fa qala lahu sai ya ce mashi urika ayatan ukhra in kana so kuma sai in gwada ma wata aya kuma ta daban wata mu'jiza ban wannan qala na'am fir'auna ya ce yana so wa naza'a yadahu sai annabi musa ya zare hannunsa madda Musa ya dahu anan Musa ya miƙa hannun shi ƙala ya ce mishi ma haza da farko ya gura mai ka gani me wannan ya daga hannun shi ya gura mai ƙala ya duka kace wannan hannunka ne a dakala fi fil jebi sai zan yata a cikin jebu shi jebu aljihu ana ce mai jebu kuma sannan wuya wuyan riga daidai wannan tsagan ta wuyar riga ana ce mata jebu shi ba da Qur'ani yake cewa wal yadribuna bikubrina ala jibina mata su dora wani makari akan wannan tsagan da take kirjin su to ko ma wanne ne dai ya hiddo in daga cikin aljihun ne ko daga nan kaman wajen wuyan wuyan riga shi kawai da ya hiddo hannun fa iza hiya bayda ulil naziri sai ga hannun ta zama hannu ta zama hawari sam za ta shu'a'in tana da walkiya irin yadda ka san rana na haska na haskawa kin nan lin naziri ga masu duba ashadda bayadin wa ashadda shu'ami da shams kai ta rana haske ta rana aika wannan shu'a wannan haske da rana ke aika nan ta ta rana khilafa ma kanat alayhi min al-uduma sabana abinda ta kasance gaba na ka ai sai shi sai fara gwada mace miya wannan ta hannunka ne yaga hannun shi gashi nan hama ya sadu hudu sai annabi Musa an ce ya sadu hudu a jikin fata jikin shi ba ba hari ne ba fas بهذا تفهم أن أن اليد إذا لابست سوى الله تبارك وتعالى تكون مظلمة da wannan in shehu ya ce relata anhu za ka sanin hannu in ta cuɗanya da wani Allah tabaraka ta'ala za ta kasancewa mai duhu wa iza nazat ko iza nuzi'at min kulli ma si ma si wallah tabqa bayda lin nazirin in aka zare ta daga duk wani abun da ba Allah ba to sai ta koma mai haske ga masu duba نعم قال الملأ
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساهر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تامرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في البدائل هاشرين ياتوك بكل ساهر عليم
قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساهر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن هاشرين ياتوك بكل ساحر عليم قال الملأ سيمن يمن يمتاني لفرعون من قوم فرعون daga cikin mutanen Fir'auna abokan shawara ba to manyan da wadawan shi suka ce inna hadha lasahirun alim wannan kawai wani dan dabo ne mai wanda yake masani ya san dabo ma kawai wani matsashi ne wannan takake fa'iqu fi ilmi sihir wanda yake yayi nisa ya daukaka a cikin fanni na ilimi na sihiri yuri da yake da kuma min arzikum yana so ya fitar da ku daga kasar ku ne kawai fa ma za ta muruna yanzu wannan fa ma za mu muruna fir'auna yace to me kuke me kuke ba da shawara kai shi ka dawo fir'auna jama'a ta sai fir'auna ma jama'an shi magana ala sabili tashawuri afsa tafarki na shawara ma za ta muru ne me kuke ba da shawara me kuke ba da umarni qalu arji wa akhahu abinda muke ba da shawara suka ce shine ka dakatar da shi a da shi da dan uwan shi akhir amrahuma ka jinkirtar da lamarin su ba yanzu ai ba warisil fil madaini hashirina ka aika ka aika jami'ina masu taro mutane ɗan shela a cikin garuruwa cikin birane ya tuka mi za su shela mi za a yi su yi shela ya tuka bi kulli sahirin alim su zo muka duk wani masihirci wanda ke masani kwararre a cikin fannin sihiri yawa shela za a yi duk wanda ya san ya kware ya san sihiri to ya zo ana neman shi wanda kuma ya fudulu Musa fi ilimin sihiri wanda ya fifita annabi Musa a cikin ilimin sihiri fa jama'u san sarata mutum suka taro ɗan daban su suka taro matsawansu waje a sarata fir'auna
وجاء السارة فرعون قالوا إن لنا لعجرا إن كنا نعن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نهل الملكين قال ألقوا فلما ألقوا سهروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسهر عظيم
وجاء السارة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سهروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسير عظيم وجاء سارة فرعون سيكو aka yi kirari aka yi shela aka taro 'yan sihiri 'yan dabo matsawa sai ga su wannan matsawa sai suka zo wajen Firauna a tau bisittimiyati sahirin sai da aka zo da sahiri dan sihiri matsahi guda ɗari shidda mutum ɗari shidda wanda suka ƙwararru ne suka fannin sihiri kullum inda hu asan kowane daga cikin su yana da sanda idan alƙa ta kunu su ubana in ya jiwa ta tana zama maciji aw hablun koko wata igiya idan alƙahu ya kunu su ubana wanda in ya jiwa igiya kawai ta koma maciji kalu da kalu ala fir'auna sai suka shiga wajen wajen fir'auna kalu suka ce inna lana la ajran in kunna nahnu galibin shin muna da wata lada ne in muka kasance mu mu ne masu rinjayi kalu fir'auna hal yajruna ajran sun to sun tambaye fir'auna ne to wai ba wai me ba kasu san musu kan wani za a yi contract wani aiki aikin da za su yi suna da lada me za a ba su kala na'am yace kwarai ku kuna da lada wa innakum lamiyal muqarrabina kuma wallahi ku kuna cikin makusanta daga rayuwa kun zama makusanta an shehu ya shehu Allah ta'ala yace an taka wallahi tabaraka ta'ala bil haqi Allah tabaraka ta'ala ya sanya ya faɗi gaskiya tajiduna ajran za ku samu lada wa takununa minal muqarrabin za ku kasancewa daga cikin makusanta huwa yazunnu anna al muqarrabina inda huwa shi fir'aun ya haido wannan maganin yana tsammanin wai za su kasance makusantan shi makusanta wajen shi shi walakin walakin da muqarrabina inda Allah tabaraka taala a'a karshen abun za su kasance a makusanta ne a wurin Allah tabaraka taala qalu ya Musa sai suka ce ya kai Musa in ma an turkiya a saka ko dai kai ka jeho ka fara jeho sandaka wa in ma an nakuna nahnu mulkin ko ko mu mu kasance mu ne masu jefawa ma ma'ana abin da ke abin da ke tare da mu qala alqu sai annabi Musa alaihi salam ya ce ku jeho ku jefa taqaddamu takaddamu ne laqayi ku shiga gaba wajen aika wajen jefawa laisa amran bisihiri wannan kaka je an ce Annabi Musa ya ce musu su jewa aka ce aya ce ya ya umarce su da su sihiri kenan a'a wannan ba umarni yake da su sihiri ba li'anna al-amra bil ma'siyati ma'siyatun domin shi umarni da ya aikata saban Allah saban Allah ne in kace wani ya aikata saban Allah to kai ma kamar kai saban Allah ne walakin sai dai khayyaru sun nemi zaɓin shi ne shi an ya takaddama aw ya takaddamu hum cikin shi ya fara shiga gaba ko ko su shiga gaba su fara wal wasilatu li izhar laqi ita ko abin da yake tsani wajen bayyana gaskiya an ya takaddamu hum shine su su shigo gaba su fara da su bi liqa'i ma indahum da jewa abin da ke wurin su fa ya til haqu fa yadma gul batil sai gaskiya ta zo ta roshe ƙarya wannan shine yayi falamma alqaw da suka jefa hibalahum wa isiyahum igiyoyin nasu da sandunan nasu saharu ayunan nasu sai suka sirita idanun mutane masu kallo sarrafuha ana iqati idrakiha ma'ana suka juya idanun mutane daga hakikanin riskarsu saboda ainihin abun asiru la la yuqallibul haqiqa shi siri dabo baya canza hakikanin abu eh in zaka je igiya igiya ce ba ba wani abin da take canza ga tana igiyarta to kai da idanunka ne aka sihirtar da shi sai ka ganin abin ya zama wani abu yawa inna ma yukhayyalu lil absari kawai ana rayawa ga idanu ne annaha tara shibha kaza wa laysa kaza wa laysa kazalika kawai cewa idanun nan suna ganin kama da kaza shi ko ba shine ba ba haka abin yake ba wasarhum kuma sai suka tsoratar da mutane mutane suka tsorata khawafu suka tsoratar da mutane haisu khayyaluha haisu khayyaluha hayatin tas'a ta inda suka raya wa'annan suka sanya wa'annan igwan nasu da sandunan suka zama kamar hayyatun tas'a kamar wasu macize ne wanda ga sanan suna taya suna taya suna suna ba da tsoro yawa da mutane suka wani sai mutane suka yi tsoro alqoma indahum min al'asa biya gani su da shi da kowa da ya jefa abin nashi da da mai sanda da mai da mai igiya kawai da suka zama macize mana ko kuma ba kawai su tsaya wuri ba suna ta taya mana mutane suka yi tsoro alƙawma inda hum yana sa wani bani fasarat hayatin sa sun yi wa abin da ke hannun su na daga na daga sandunan da da igwai sai sai suka zama macizai masu tahiya imtala alwadi min alhayat kwari guda malan sai tika da macizai waja'u bi sihirin azim sun zo da wani irin sihiri wanda yake mai girma sihiruhum kafiru sihirin su wannan kai mai girma ne haisu azzamahu Allah tabaraka ta'ala ta yanda Allah da kanshi yace sihirun azimu sihiri mai girma suka zo da shi na'am
wa auhayna ila Musa an alqi asak fa idha hiya talaqqafu ma yasifun فوقع الحق وبطل ما كانوا يأملون فغلبوا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السهرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
وأوهينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين warke saratu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi musa wa harun qala nam ah wa wai na ina musa ya nurke asak sai muka yi wahayi su ba sun je wannan su ma sun ba da sun ba mutane tsoro sun zo da sidi mai girma Allah tabaraka wa ta'ala ce sai muka yi wahayi wa annabi Musa muka ce je mata ka sanda a nurke asak je cewa ka je wa sandaka kafa Musa ba'da al-khawfi Malam Musa ya ya dan ji tsoro. Laisa an ya gali bal batilun haka ba wai yana tsoron ka ƙarya ta yi ta yi jaya akan gaskiya bane a haza la yakunu abadan wannan abu ne ba zai kasance ba har abada walakin sai dai an ya qali tibasun lil hadirina haythu anna mu'jizatahu asan tatakallabu suban fa atau bi sirin yushakilu mu'jizatahu shi abin da ya ji tsoro kar wato wata cuɗanya ta lamari ta kasance kan lamarin su shige ma masu kallo masu halarta kan lamarin su shige musu cikin juna saboda ta inda shi mu'jiza shi shine sanda ce wadda take canzawa take juyawa ta zama maciji to su ma wa'annan su da sihiri suka zo wanda ke kama da mu'jiza shi hadha huwa allazi dakhala fi nafsi musa wannan shine abin da shiga cikin zuciya annabi musa amar al'amarahu Allah shine sai shi na bai bashi tsoro kaga shi mu'jizan nashi gaskiya ne duk cewa shi ma in ya jawa zai zama kamar nasu to ka ce dukan da dukan sirrin shi na abin da ke tsoro amar na'am amarahu Allah tabaaraka ta'ala an yulki asabu sai Allah tabaaraka ta'ala ya umarci shi dai ya je hasan da shi fa iza hiya tanaqafu tabtali'u ma yafikun sai ga ta tana haɗiye da abin da suka kasance sun kirkire shi saboda ƙarya ce ya aka aka ambace shi da ifku ƙarya ce ma ya fi kuna abin da suka suka zo da shi na ƙarya fa wa qala haqu sai gaskiya ta afku sabata wa zahara sai gaskiya ta tabbata ta bayyana wa fasala ma kanu ya'maluna sai abin da suka zance suna aikatawa ya ɓaci ya lalace falamma alqa Musa asahu yayin da annabi Musa ya je wa sandashi iftala'at jami'a tilkal hayati sai ta haɗiye baki ɗayan waɗannan mucizan fa adama hal hakku tabaraka ta'ala Allah tabaraka ta'ala sai ya rasar da waɗannan ya sanya suka zama babu filhini take sarat la wujuda laha aslan wannan duk abubuwan da aka je wa sai ga su sun zama babu samuwa gare su ko babu su kwata kwata in tsawat shi a sa Musa sun naɗe baki ɗaya a cikin sanda annabi Musa fa'alima saratu anna hadha laysa bisir su masu dabo masu matsafa sai suka san da cewa kai wannan matsahi bane ba wannan basiri bane ba fasiru la yumkinu an an yuqdima al mawjuda shi sihiri ba ta yi waye ya rasar da abin da ke saman me abu saman me kawai sai da amai dai wani shigo shigo wani abu da za gani a canza mai kama ko a canza mai fuska amma ba ta yi waye ya rasar da shi baki da ayyu qallibul haqa'iqa koko ya canza hakika abinda sihiri ba ya kenan kawai ruhaɗi da ne misali bakin kare ba ta yi wa sihiri ta zihiri kamar da shi zinariya kawai zama zinariya tabbaci a'a sai dai ma ruwa ruwa kai ya kama abin kagan shi ya koma zinariya amma kai gaba kawai sai kuma bakin karshen shi to su wannan ba haka bane ba ga su macizaiya ne su wanda nasu abin da suka jawa baki daya babu shi kenan wannan abin nasu sun ga wannan ya yi karfin sihiri inna ma gayatu sihiri an an yuriya shay'an shi ƙarshen abu lamarin sihiri abin da zai iya shine ya gwada ya gwada ma wani abu wai gwada ma wani abu ba wai canza ma wani abu walamma walamma talat asa Musa yasiyahum fasarat adaman yayin da sanda annabi Musa ta haɗiye wannan sandunan nasu suka zama babu fahimu jami'an anna hadha ayatan min ayati Allah sai suka fahimta baki ɗayan su wannan wata irin mu'jiza ce daga mu'jizojin Allah wa kanu fa'iqina fi sihiri su ko sun kasance sun yi nisa sun yi nisa a cikin siri yadda ake cewa komi kowane ilimi ka kai karshen shi zai sai ka sai sun yaka kowane ilimi ka bi shi kai karshe karshe zai nuna ma Allah zai ka sadaka san Allah cikin shi to su wanda sun yi nisa a cikin siri sun kai karshe to sun san abin da yake siri sun san abin da ba siri ba fa gulibu hunalika to a can ne fa aka rinjaye su aka ci galaba akan su wan kalabu sagirina suka juya bai suka suka juya suna masu kaskantar da kansu suna kaskantattu guliba fir'aunu wa qaumuhu warja'u dalilina aka ce galaba akan fir'auna da mutanen shi suka koma suna makaskanta wa walke saratu sajidin su wannan masihirta sai suka hwadi suna masu sujada sajada sahara su wannan masu sihiri sai suka sai suka sujada wa hum sittiyati su su ko su 600 ne sajadu lillahi tabaraka wa ta'ala sai suka yi sujada ga Allah tabaraka wa ta'ala qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun ba da gaskiya mun yi imani da ubangijin talikai amanu kullan sai suka ba da gaskiya baki ɗayan su qala fir'aun rabbul alamin ana fir'aun sai ce ai ubangijin talikai ni kenan Adamu ya ce shi shine shine shi ubangijin ubangijin su baki ɗaya qalu sai suka ce rabbi musa wa haruna a mu ubangijin musa muke nihi da ubangijin haruna wanda shi ne Ubangijin Musa da Haruna. Ƙaddamu Musa sun gabatar da annabi Musa ne sun ce rabbi Musa ba su fara ce rabbi Haruna ba. Li'anna Musa ma malaka Fir'aunu qab. Domin shi annabi Musa Fir'auna bai taɓa mallaka shi da dai. Amma Harunu kana sabaka lahu ubudiyatun li Fir'auna. Shi amma Harunu ya ya gabata cewa ya taɓa zama bawa na wata bauta ta taɓa shiga tsakanin shi da shi da Fir'auna. wa amma Musa fama marra alaihi yawmun kana abdan li fir'auna shi alai Musa yini ɗaya bai taɓa hucewa ba bai taɓa shuɗewa ba kan shi cewa shi bawa ne na fir'auna fa da haza saboda wannan ne qaddamu Musa wa huwa asgaru min Haruna suka gabatar da annabi Musa tare da cewa shine shine kane shine wato karami ga annabi Haruna shine karan shi a saboda kenan in suka ce inda cewa suka yi ubangijin Haruna sai ce a da mun bawa na ne ni ne ubangijin shi to sai sai suka suka harce ya rabbi Musa wa Haruna suka ce ubangijin Musa da Haruna fa ne fir'aunu annahum la ya'nunahu to sanan ne fir'aunu suka san a ba da shi suke ba a sai ya san to wa'annan ba da shi